محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسينا نوكينا درسينا خمسين دقيقة أتكلم نزهة النظر yana gauta yau sha ɗaya ko ɗaya sha ɗaya ga watan jima'a al'afira in jira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu biyu da ashirin da tara sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida ta miladiya khatima za mu tashi akan ƙaunar musannif khatima faɗin imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani khatima wato ƙarshen wannan littafin shine ya fara da ma'rifatu tabaqatir ruwat sanin tabaqokin masu riwayar hadisi cewa min al-muhimmi inda al-muhaddithin daga cikin muhimman fannoni a wajen malaman hadith ma'rifatu tabaqatir ruwat sanin tabaqokin masu riwayar hadisi mutum ka san a arruwat jam'u rawi shine wanda yake riwayar hadisi a wanda muka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya bayyana asalin isnadi da fasdinsa tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum haga a cikin wannan akwai bayanin tabaqa tabaqat tasma'una ku tabaqa wa yusma'u minkum ku yi riwaya wa yasma'u mimman yasma'u minkum ko kuma wa yusma'u mimman yasma'u minkum a ji daga wajen wanda ya ji daga gare ku kaga an bayyana tabaka nawa to tunda magana da har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta wanda shine ba da asalin isnadi ya nuna cewa kenan yana da muhimmancin a san yadda za a mayyaze rawi za a bayyaze tabakar ruwa yace fa fa'idatuhu al-amnu min tadakhulil mushtabihin a fa'idarsa shine samun aminci daga cakuduwar waɗanda suke kama da juna shiga da junansu shiga da junansu kamar akwai waɗanda babu abin da zai mayyaze su sai su abdullahi ibn umar sahabi ne to ta yi a samu wani abdullahi ibn umar amma shi ko ba sahabi ba ne to ba abin da zai mayyaze su sai a tabaka sai tabakarsu wa in kanu al-ibtila'i ala tabyin at-tadlis da yuwar da yuwar a wato bayyana da yuwar hange gano yadda za a bayyana samuwar at-tadlis ta yaya waye zai mana bayanin ta yaya sanin tabaka zai sa a gane tadlis
sanin ɗabaƙa idan rawiyarwa daga malaminsa ko malamin malaminsa yarwa da an ya ce haddasa ne an wani ya ce an wani to idan aka san ɗabaƙa su to za a yi san cewa a tabbas bai ruwa daga wajensa wannan an ɗin da ya kawo
ga ban san wannan ban saboda ya ce sure mursali
yaya ba wanda zai mana bayani yadda za a gano wannan na eh na'am na'am wato idan rawi yayi riwaya da siga da take a ba siga wadda take tasrihi da asama ba da cewa ya haɗu da malaminsa kuma aka gane cewa ba a tsabakar malamin yake ba tsabakar su daban ce kaga an gane cewa mudallisi sanin tsabaka shine sa aka gane cewa tadlisi yake
malam idan ba ɗabaka su wace to ai wannan ba irsali ba ne yo ai ka san idan ya zamanto cewa an samu a a tsabaka ba wai sin shine kawai yake tabbatar da tsabaka ba ishtiraki a cikin haɗuwa da malamai a gani za a iya samun yanzu kamar kamar sigaru sahaba kaga tabakar su tabakar su ba ce tunda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wajen riwaya tabakar su tabakar kibaru tabi'in ce tunda riwaya su daga sahabbai suke basir ba sa riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma me yasa ake ce musu me yasa ya zama tokan cewar ba a cewa sun yi tadlisi saboda ya zama saboda ganin kan cewar ihtiramin wannan matsayi nasu na sah- na sahabbai ba za a ce sun yi tadlisi ba na to a الطبقة آه، na'am aka ce wa fa'idatuhu al'amnu min tadakhulil mushtabihin ko wa imkanu al-ibtila'i ala tabyin at-tadlis wal wuqufi ala haqiqati al-muradi min al-an'ana da tsayuwa akan haƙiƙanin abin da ake nufi da an'ana me yake nufi anan kun san aka ce in rawi yace an an dinnan tahtamilu sama ko kuma at-tadlis to abinda za ka gane matsayin an ana ɗin da ɗabaka za ka gane matsayin wannan an ana cewa duk lokacin da ka ji wane ya ce an fulan to wannan an ɗin mahmulatun alas sama saboda ba a san shi na ta dalisi ba kuma an tabbatar da ɗabaka su ɗaya tare da malaminsa amma yayin da aka gane ɗabaka su daban suke an san cewa yayin da yake cewa an ɗin nan to wannan alama ce ta kan cewar akwai in to raka wannan su ne fa'idodin sanin ɗabaka turkuwa fa'ida nawa ce? fa'ida nawa ya ambata mana guda nawa? biyu guda uku da ya ko mece ce ta farko? al'amnu min ta dakulil mushtabihi na biyu imkanul ibtila ala tabiyin tadlis na uku ma al-murad haqiqatu ma'an al-anhan wannan su ne fa'idoji guda uku to والطبقة في اصطلاحهم طبقة اصطلاح طبقة اصطلاح malamai a wajen malaman hadith abin da ake nufi da al-tabaka a istilahin malamai shine hiya fil asl al-tabaqa abinda ake nufi a alƙarni ƙarni alƙarni amma laisal maqsud bihi mi'at am ba ana nufin wato ɗari shekara ɗari biyar ba abinda ake nufi shine aljil aljil wato tsara shine asalin ma'anar tabaqa tsara an gane saboda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni ko khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kaga wannan bayanin tabaqat ne qarni shine qarni shine tabaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ai tsaran sa amma ba shi amma a me yasa aka kaddara shi da mi'at am an kaddara shi da mi'at am a tsara annabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu bizzat ko ba ka ba domin shi akwai nassi akan wannan أرأيتكم أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة عام لا يكون على الأرض ممن هو عليها الآن annabi sallallahu alaihi wasallam tana bayan sallar isha yace kuna ganin wannan daren naku to shekara ɗari ba za su dawo ba ya zaman to akwai wani wanda yake yanzu a bayan ƙasa yana ma'ana wato wannan karnin zai inqiraf zai kare to amma wannan bai bada ka'ida amma akan cewa shine haddin tabaka ba shekara ɗari a الطبقة عند المحدثين يجي في الاصطلاح شيني عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ abin da ake nufi da attabaka jama'a da suka yi ishtiraki suka yi tarayya fi sinni a shekaru wa liqa'il mashayikh da haduwa da malamai idan suka yi ishtiraki a cikin shekaru duk shekarar su daya amma ɗaya da wuri ya nemi ilimi kamar alal misali tabi'ai ne dukkaninsu ɗaya da wuri ya nemi ilimi ya zamanto duk riwayarsa daga sahabbai yake ɗaya ku bai fara neman ilimi ba sai da ya girma ya zamanto yayin da ya fara riwaya duk sahabbai sun mutu sauraka sai da wajen tabi'ai ya yi riwaya sun zamanto tabaka ɗaya ba zamanto tabaka ɗaya ba wajen riwaya saboda sun samu bambanci wajen liqa'ul mashayi saboda ka sai ka hada guda biyun zai tabbatar maka da tsabaka ko kuma mutane ne sun yi bambanci a shekaru daya uban daya ne a matsayin mahaifinsa yake amma amma a matsayin sin sun yi bambanci a matsayin sin amma sun yi ishtiraki a wajen liqa'ul mashayi sun yi ishtiraki a wajen liqa'ul mashayi wani za a ce tabaka ne ko ba tabaka ɗaya ba ne tabaka ɗaya ne saboda haka shi ya sa ne wato akwai gumuzo wajen tabaka suke saɓani wajen yadda za ka samu ta ne shi ya sa za ka ga kaga ibn hibban a cikin afiqat ɗinsa ya rattaba sahabbai su kansu ya rarraba ruwa a bisa tabaka a cikin sahabbai ɗin masu ya rarraba su tabaka cikin tabi'a ya rarraba su tabaka haka imam muslim a cikin al'asma'a wal kuna nasa afuwan a cikin tabakatun ruwat ya da tabakatun ruwat imam muslim ya da littafi tabakatun ruwat ya kassama ruwat a cikin tabakat haka ibn sa'ad a cikin tabakatun kubra to shi yasa za ga sun samu wannan attadahul din kaga wannan yake nuna maka cewa akwai dan gumuz a cikin tarifin tabaka wa ahammu shay liqa'ul mashayikh tunda fa'idar abin da yake tabaka sanin tabaka me babban alakar sanin tabaka me babban muhimmancin sanin tabaka duk abubuwan da muka faɗa na tadlil tadlis da haqiqatul murad bil an ana duk ga me yake komawa tabbatar da cewa yawa tabbatar da ittisal yani tabbatar da ittisalin sanin shine babban abin da ke cikin tabaka ko ba haka ba saboda haka batun shekaru ba shine muhimmi ba abin da yake muhimmi shine liqa'ul mashayikh liqa'ul mashayikh domin akwai as-sabiq wal lahiq wanda muka karanta kamar mutane kamar rawi ya zamanto mutane biyu sun yi riwaya daga daga wajensa amma tsakanin ɗaya daga cikin ruwa ɗin da ɗayan shekarunsu ya kai wajen saba'in alal misali ka samu ka samu kamar abu huraira a samu daga cikin sahabbai akwai wanda ya riwaya daga wajensa sannan daga cikin sigaru tabi'in a samu wanda ya riwaya daga wajensa kaga jibi bambanci na shekaru tsakanin ruwa amma kuma sun zamanto sun haɗu a tsabaka ɗaya don duk sun yi riwaya daga wajen abu huraira saboda ka ahammu shayfi tsabaka liqa'ul mashayikh an samu liqa'ul mashayikh eh shine babban abin da yake muhimmanci yace wa qad yakunu ash-shakhs al-wahid min tabaqatayn bi itibarayn mutum daya zai iya zama a cikin tabaka biyu bi itibarayn da itibari guda biyu in ka da mahanga biyu ka Anas ibn Malik radiyallahu anhu kama Anas ibn Malik radiyallahu anhu fa innahu min haythu thubut min haythu thubut suhbatihi lin-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu'addu fi tabaqati al-ashra mathalan idan aka duba cewa shi ma sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne za a kirga shi a cikin tabakar mutane goma wani ne mutane goma waɗannan al'ashar al-mubashiri na biljanna za a ce duk sahabbai ne ko ba haka ba wa min haithu sighar sin yu'addu fi tabaqati man ba'dahu amma aka duba kuma karancin shekarunsa sai a sa shi a cikin tabakar wanda suke bayan su to shi yasa ne kaga kamar ibnu sa'ad sai ya kassama sahabbai tabaqat su kan sabon suka zama to tabaka amma fil haqiqa tabaka ɗaya ne min haifin riwaya a wajen riwaya tabaka ɗaya ne eh ko ba haka ba tabaka ɗaya ne shi sa haga ibnu hibban a cikin a cikin mashahir ulama il amsar sai ya sanya sahabbai tabaka ɗaya ya sanya tabi'ai tabaka ɗaya a rarraba su saboda ai raba su din saboda malam su kuma daga tabi'a in aka samu sai a sai a ga cewa to wannan zai iya ruwa daga wajen wannan tunda wannan yana daga cikin dabaka na kaza a cikin wajen riwaya wajen ittisal ba shi da wani fa'ida ka ba ai a wajen tabi'a za a sami ittisal za a za a fahimci za a samu fa'ida in ka rarraba su in aka raba samu dabaka dabaka sahi wajen tabi'ai akwai fa'idar wannan kaga abinda hafiz ibn hajar yake nan a cikin تقريب التحذيب الحافظ ابن حجر يا قسم رواة طبقة قوم شاجو رواة الكتب الستة طبقة قوم شاجو الطبقة الأولى صحابين الطبقة الثانية المخضرمون wanda yake sun riski rayuwar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kanshi da kuma kibarut tabi'in wanda jullu riwayatihim daga wajen sahabbai kaɗan ne za ga sun yi riwaya ba daga wajen sahabi ba sannan tabakatu kibar tabi'in sannan tabakat awsat tabi'in tabaka al-wusta sannan tabakatu sigar tabi'in to sannan haka kuma yazo yayi har ya zuwa ga tabaka ta 12 wanda yake shine tabakar a su imam a masu riwayar hadisai su imam al-bukhari da sauransu haka ya rarraba su tabaka 12 to wannan min haifin riwaya kwarai da gaske bayan sahaba bayan sahabbai wannan mumkin a cikin eh za a iya yin wannan amma wannan ma na zuwa ne malamin misir nan mustapha al'adawi ya ga shi ma haka eh amma duk waɗannan wanda za su su irin wayannan mutaakhirin din sai dai su yi koyi da taqsimin magabata dan ai asalin wanda suke da suke irin waɗannan taqsimat din dole sai kibarul mashayikh na ilmin hadith dan su ne dan yanzu ka kamar ibnu hajar abin da yasa yi wannan taqsim din kuma ya zamanto da kowane rawi sai haddace tabakarsa sai ya yi istikra'in gabaki ɗaya malamansa ya yi istikra'in gabaki ɗaya almajiransa to sannan sai ya ga wacce tabaka ta dace da shi sai ya sanya ta amma kaga wajen sahabbai in ka kassama sahabbai tabaka tabaka wannan kassama su cikin tabakat fa'idarsa kawai ta fuskar falala ne shi yasa kaga suke ake Allah madaukakin sarki shi ya fassara shi ya soma shi ya soma raba sahabbai cikin tabaka ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatal kaga sai yasa su tabaka biyu wanda suka yi imani suka yi infaqi kafin fath menene fath din anan wajen eh hudaybiya ahsantu sulhul hudaybiya ba fathu makka bane wanda ne wadansu tsammanin fatihun makka ake nufi ba ba shi ne ba fatihun da ake nufi ana wajen sulhul hudaybiya domin da aka yi wannan sulhun suna koma aka sauka da suratul fath sai na umar yace awa fatihun huwa ya rasulullah yace i na'am yace wa min haythu sidar sin yu'addu fi tabaqati man ba'dahu in aka duba karancin shekarunsa sai a sashi a tabakar wanda suka zo bayan sa faman nazara ila as-sahaba bi itibari as-suhba ja'ala al-jami'a tabaqatan wahida duk wanda ya duba ya tsokaci ga sahabbai akan cewa ta ta mahangar suhba hado su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya duba ta mahangar suhba din baki ɗaya sai ya sanya su ja'al jami sai ya sanya duga baki ɗayan su tabaqatan wahida tabaqa guda ɗaya kama sana ibnu hibban wa ghayruhu kamar inda ibnu hibban da wani sa suka yi ibnu hibban haka yayi a cikin littafin sa mashahir ulama al amsar da kuma athiqat wa man nazara ilaihim bi itibari qadrin za'id wanda kuma ya dube su ta hanyar wani abu wanda yake ƙari akan wannan yani ƙari akan a ƙari akan mujarradu suhba kenan ka sabqi ilal islam kamar rigaye wajen shiga addinin musulunci au shuhudil mafad au shuhudil mashahid al fadila ko kuma ta hanyar wato halartar manya-manyan wurare na yaƙi masu muhimmanci kamar gazo kamar badar a ce wannan badri ne wannan ku ba badri ba ne ja'alahum tabaqat sai sanya su tabaqa tabaqa wa ila dhalika janaha sahibu tabaqat abu abdullah muhammad ibn sa'ad al-baghdadi al-baghdadi haka sahibu tabaqat yayi shine muhammad ibn sa'ad محمد ابن سعد البغدادي انت حافظ بغدادي ني بغدادي ايه بغدادي ني هو aku nake tambaya a cikin littafin ku haka yi to amma fil haqiqa fil waqi fa محمد بن سعد محمد بن سعد شيني من لتافين الطبقات الكبرى الماجر الواقدي ناجم بغدادي حسين الرسول أبو عبد الله محمد بن سعد الحافظ صاحب الطبقات والتاريخ توفي ببغداد في جماد الآخرة سنة 230 وكتابه أجمع ما جمع في ذلك littafin sa shine wanda yafi kowanne ya tara abin da aka tara a wannan wato a ilmin tabaqat shi yasa ma kira shi at-tabaqat wa kadhalika man jaa ba'da as-sahaba وهم التابعون هكذا ذلك وندس كزوبايا صحابي سني التابعون من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة دون دي كالليسو تما هنجر واتو رواية دقا وان دقا تكين صحابي شوى دون دي رواية دقا وجن صحابي أو جن صحابيين saboda haka ja'ala jami'a tabaqatan wahida sai sanya gaba kidan su tabaqa wahida ko da sahabi ɗaya riwaya daga wajensa wannan ya mai da shi tabi'i kama sana ibn hibbana aiza kamar yadda ibn hibban shi ma yi duk wani baya kasa masu tabaka ba ruwansa in dai kai riwaya daga wajen sahabi kai tabi'i kuma wannan shi ne dace da ta'rifin at-tabi'i wa man nazara ilaihim bi i'tibari liqa qasamahu wanda kuma ya kalle su ta mahangar wato saduwa haduwa da sahabbai din da waye hadu wannan da waye hadu wannan da waye hadu to sai sanya su tabaqat قسمهم سير الرباسو كما فعل محمد بن سعد كما عند محمد بن سعد يي ولكل منهما وجه كون يدك تشنسو يا دفسك سيرا دليل سا هو كوا كون يا فائدة سا ومن الم... تو wannan abin da ya danganci tabaqatul ruwat kenan mun ga abin da ake cewa tabaqatul ruwat da fa'idar wannan sanin da kuma yaya ake taqsim ala tabaqat an fahimta na'am ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم يا daga cikin muhimmai duk da haka sanin wato haihuwar masu riwayar hadith da kuma shekarun rasuwarsu لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك domin da saninsu bi ma'arifatihima a damir ya udu ila maza المواليد والوفيات يحصل الأمن za a samu wato aminci min da'awar mudda'i li liqa'i ba'dihim daga da'awar mai da'awar cewa ya haɗu da waje da waɗansu daga cikin su wa huwa fi nafsi al-amr alhali kuma a haƙiƙanin al'amari laysa kadhalika al'amarin ba haka yake ba kamar wanda ya zo ya ce ya ga malami aka tambaye shi yaushe ya gan shi ya zo ya ce ya ga wani malami da aka ce yaushe da kuma aka binciki shekarar da aka haife shi ya haka shekarar da aka haife shi malamin ma ya yi wajen shekara arba'in da rasu kaga nan wajen ake gane karyar masu idiya sama saboda haka wannan shine fa'idar a ma'arifatul wafiya eh wannan wannan ba tawil ba dai ya sunansa wannan rayuwar wanda ya mutu a shekara ta 600 da wani abu wannan makarici ne a yi wannan dama sawa shi yasa to wannan saboda wato muhimmancin wannan ne ya zama cewa malaman hadisi suke za a ga kan cewa a kowace tarjama akan faɗi alwafa sanatul wafa kowace tarjama duk da fan hatta wanda suke hatta muktasara kamar taqribut tahdhib sai ka ji an faɗi shekarar da ma rawi ya rasu domin a samu wannan fa'ida haka kuma ma akwai littafai da aka rubuta na wafiyat in kamal arwafi lil wafiyat wa min al muhimmi aida yana daga cikin abin da yake muhimmi dangane da dangane da wato sanin ruwat ma'rifatu buldanihim wa awtanihim sanin garuruwansu da kasashensu me bambancin balad da watan to kafin a samu najeriya kafin a samu tafiyar da tafiyar da babu magana sai dai ina ganin sai dai kauye da birni da birni a lokacin a yadda ya bayanin kauye da birni
akwai shi kai irin ba a bayan mun yi magana a kan cewa akwai akwai yanki iklim da iklim ya alƙali wannan shi ne yani albalad shi ne gari ɗin kamar da kuce amma alwatan ana nufin al'iklim yanki shi ne inda kamar yadda muke cewa ƙasa ne wa fa'idatuhu fa'idatu maza ركزوا معرفة البلدان فائدة معرفة البلدان الأمن من تداخل الاسمين aminci daga shigar cakuduwar sunaye guda biyu idan tafaka nutsan lakin iftaraka bin nasab idan suka haɗu a wajen nutsi amma suka zamanto daban a wajen nasaba sunayensu dukkaninsu a dukkaninsu alal misali ba wai wannan hakikatan ba ne alal misali ya zama tukan cewa kowane da abdullahi ibn muhammad amma ɗayansu kufi ne ɗayansu shami ɗayansu kufi ɗayansu shami to kaga sai ya zama to ka samu yadda za ka mayyaze su muhammad idan musamman idan ya zamanto kan cewa ɗayansu wanda yake kufi ɗin za'if ne wanda yake shami ɗin kuma ba za'if ba ne fiƙa ne to wa min almuhimmi aida wato duk waɗannan da kuke gani duk waɗannan da kuke gani suna daga cikin fannonin da ake rubutu a kai shi sa kaga aka rubutu yanzu kaga a cikin tabaqat gashi mun ambaci misalin littafin tabaqat yanzu misali nawa muka ambata na littafin tabaqat guda uku na'am guda uku wanne tabaqat na ibn sa'ad tabaqat na ibn sa'ad tabaqat uku guda na ahli na ibn hibban mashahir ulama'il amsar sannan kuma na imam muslim na imam muslim tabaqatul ruwat na imam muslim wannan dukkan su tafan tabaqat sun ga malaman hadisi tun da wuri suka fara rubutu akan tabaqat to littafin wafayat fa معرفة المواليد والوفيات الوافي للوفيات في الوافي للوفيات alwabi ya wani wani zama ne haka littafin sa yake alwafi lil wafayat
na ya wani na ya
alwafi lil wafayat alwafi bil wafayat آه، شنو الوافي بالوفيات نعم الصفدي إيه الصفدي الحافظ الصفدي آه، بس سنة بالكامل با ممكن. نعم آه، معرفة البلدان كما فا
ma'arifin al-islam إيه، معرفة بلدان الرواح شنو التافي ني كل دوانا
ashiya ما لما حديثي سنيه ashiya ke magana shi aka karanta amma ba ku ba ba ba kawo misali ba da kowane misali za ku kawo
okay na buldanin ruwa
dan ruwa eh eh
ya umar na'am ai wasu wani littafi ba ne.
a haba da Allah Ba mu san wani littafi sun wani littafi ba ba ne. Mana.
mujamul buldan a mujamul buldan me mujamul buldan yake mujamul buldan gaya maka garuruwa yake kamar a kamar a cikin wurare da ambaton su yazo a cikin hadith Mm. kamar abin nan jumdan hada jumdan Mm. Mm. hada jumdan Eh, inda zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hada jumdan Mm. inda in lokacin da ya faɗa hadisin sabaqal mufarridun din nan Mm. jumdan to shi a cikin wajamul buldan sai a bayyana maka jumdan wani dutse ne a waje kaza tsakaninsa da kaza a waje kaza haka zalika haka wajamul buldan yake gaya maka wurare yake amma wannan sanin garuruwan ma- masu ruwayar hadisi ana mamana na ilmi da washiya eh to wani- wani littafi ne suka yi wannan Ha?
A sanar ake.
na'am ga ga tarih bagdad Nan Allah ke masu.
eh tarih bagdad
A baki dai To, ai- mun san shi a ina.
malam, to, ai Amma ba shi- mu gane.
shi dai a jimlace kawai duk wanda yake ciki kawai duk wanda yake ciki duk dan wani gari.
mai riwayar hadisi wanda ya taba shiga garin bagdad sai ya kawo shi
mala aiki to ma- amma nan- Eh?
amma ya ta aita a, ke duk wanda ya shiga a, Sai wanda ya shiga wanda ya shi shiga fara- Baghdad to min babu aula wanda aka haife shi dan Baghdad ne in zuwa kawai yayi ya tafi zai bayyana a cikin tarihi amma malam ya faɗaɗa kuma to wata za kuma a samu wata illa a ciki wace illa illar da za ta faru shine idan kawai ka ci duk wanda yake cikin dan garin ne mm.
to shi sanin fa'idar wannan din ai zai taimaka wa mutum wajen bambance cewa a wace shekara wannan ya shiga ya fita kuma a wace ya wucewa ya je shekara kaza ya yi a lokacin wane ya zo a lokacin da haka ba su haɗu ba
almuhim zai bayyaze zai bayyaze maka kan cewar yanzu alal misali idan ka samu rawi guda biyu masu suna daya Mm, ka samu rawi guda biyu masu suna daya kana so ka bayyance su kuma ka san cewa garuruwan su ne suka bambanta idan ka samu ɗaya a cikin tarihi bagdad mm, ɗayan ko baka same shi ba mutum ɗaya kawai aka ambata sai ka ci to ina ɗayan kaga zai gaya maka kan cewa wancan ɗayan ba shine bagdadi din ba wanda aka ambata shine bagdadi to malam amma kuma duk da haka shi wancan in ɗaya shigowa ya fita ba ko ana nisanta shi zuwa ga garin su- ainihin garin su da yake
za a bayyana a cikin tarjama shi a fa'ida abinda ai khatib yake nan a waɗanda yake ba 'yan bagdad ba amma sun zo yanzu kaga kamar hisham ibn urwa hisham ibn urwa ya masa tarjama a cikin tarihi bagdad amma bagdadi ne shi madani ne ya koma bagdad a can ya rasu amma haka yana da ruwa a cikin bagdad ya masa tarjama amma zai maka ishara a cikin tarjama su kan cewa asluhu bagda a madani ya zo kuma ya zamanto bagdadi haka zalika tarih tarih dimashq na ibn asakir haka tarih nisabur na abu abdullahi al-haji to wannan tafai ne wanda suke na tarihin buldan akwai wani malami a urdun da ya rubuta littafi akan tasirin bambancin garuruwan masu riwayar hadisi wajen ingancin hadisi wajen wajen bayanin illolin hadisi wajen gano illolin riwayar hadisi athar ikhtilaf ikhtilaf buldan ruwat na manta unwanin bidabt yanda yake amma dai yana nan littafin daga cikin rasail jami'iyya da ake to wa min al muhimmi aida yana daga cikin abubuwa wanda suke muhimmai shine wanda yake na karshe a a afwan ba shine na karshe ba ma'rifatu ahwalihim sanin ahwalihim halayensu halayen masu riwayar hadisi ta'dilan wa tajriha wa jahala ta fuskar wato ta'dil ada adalarsu nan abinda ake nufi da al'adala a nan wajen at-ta'dil ay thiqatu ثقته أهم أهم من العدالة فقط ده هذا حد الضبط domin shine abin da yake sanya rawi ya zama to makbul ko ba haka ba sanin halin rawi ta fuskar wato karbar riwayarsa ta'dilan ay qabuli riwayati al ta'dil shine wasfun sifa wadda take ba ma allati tutir rawi sifata qabuli riwayati sifar karbar riwayarsa wanda shine ya hada al adalatu wad dhabt ko الضبط إن كما على مرتبتين كمال الضبط ده كما خفة الضبط duk wanda yake da wannan riwaya duk ana karɓar riwayarsa yani hadithu fi martabatil husni ko martabatil sihha shine at-ta'dil wa tajriha at-tajrih asalin sa fi lugha shine iqa'il jurh jima mutun ciwo to amma fil istilah abinda ake nufi da at-tajrih anan wajen shine wasfun يقتضي رد رواية الراوي أو تليينها صفة تكي هكونتا أي رد رواية الراوي هو ميد إتا ضعيفة هو أرونا ناتا يعني وانا ياشيغا صفر كاغا الكذاب ياشيغا دومون حديث سمردودني المتروك ياشيغا دومون شما حديث سمردودني الضعيف ياشيغا saboda shi riwayarsa layyina to sanin wannan sanin cewa rawi yani mu'addal ne me sifas halinsa halinsa na ta'adil ne ko halinsa na tajrih ne shi ma yana daga cikin muhimman fanni wa jahala ko kuma shi majhul ne ba a san shi da adala ba ba ban shi da kuma rashin adala ba dama sifofin ai guda uku ne ko domin aljahala ta daga cikin awsafut tajrih ba da cikin awsafut tajrih amr za'id ne domin awsafut tajrih sune wanda za a ce ma rawi kazzab ko matruk ko da'i ba tare da ni li'anna rawi domin mai riwayar hadisi imma an tu'rafu ada imma an tu'rafa adalatahu adalat adalatuhu ko dai a san adalcin sa aw yu'rafu fisku ko a san fasikancin sa aw la yu'rafu fihi shay'un min dhalik ko ba a san wani abu daga cikin wannan ba nan wajen alhafiz ya mai da wannan yulahad alaihi kan cewa ya yi tafsirin abin akan sifar adala kawai bai kawo dabt ba bayan kuma dabt ma yana ciki yana cikin tajire yana cikin ta'adil yana cikin sifatul adala yana cikin sifatul adala ko ya cikin jarhuwar ta'adil ba a faɗin dabt ana faɗa a cikin jarh wa ta'dil ana cewa yanzu kamar maratibul jarh wa ta'dil a wajen al-hafiz ibn hajar a cikin taqrib nawa ne
a dai nan guda goma eh
a nan guda guda goma aina a nan ba a cikin taqribut tahdhib sifofin maratibul آه، الجرح والتعديل أو جان الحافظ ابن حجر نفرقه الصحابة في درجة فرقه كو إن يكاو مكراوي سيتي صحابي شكنا وانا يا إشيش baya bukatar ya gaya maka cewa ko adal ne ko ba adal sifa ta biyu wanda zai kawo masa da sigat sigat af'al ko mukarrar kamar ya ce awsaqin nas ko ahfazun nas ko kuma ya ce thiqatun thiqa ko thiqatun thabt ko athbatun nas ko jabalul hib martaba ta uku wanda yake da sifa guda ɗaya kamar ya ce masa thiqa hmm? ko thabt ba tare da ya yi takrar ba Hmm? to sannan saduk saduk da a a saduk shine sifa ta hudu sannan kuma sadukun sayyi'ul hifz ko sadukun lahu akhta ko sadukun a, lahu awham haka zalika wanda aka jefe shi da wata bid'a yana sa shi a wannan martaba bayan wannan sannan sai kuma a majhulul hal majhulul hal bayan majhulul hal sai a almaj- a, sannan majhulul ain sannan da'if sannan matruk eh, sannan a sannan kazzab sannan akdabin nas su su goma sha a su su goma sha sufofi goma sha biyu ne akwai wanda yake ban ban ambata ba sai uhib yana hada shi da abin da duk martabar su daya da sai ulhib da lahu awham da muttaham bil kadhib shine martabar sa martabar a, mart- ar- al muttaham bil kadhib martabarsa ita ce za mu zo waɗannan maratib ɗin za mu zo waɗannan maratib ɗin insha Allah bit tafsir mu ɗauki su wajen hafiz ibn hajar a, da kuma wajen tilmidinsa as-sahawi amma tunda mun riga mun shigo bari mu faɗai su a nan wajen na farko awwaluha as-sahabi thaniha man ufida bi sifa ka thiqatin aw mutqin aw thabtun aw adl الرابعة من قصر عن درجة الثالثة وإليه إشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس الخامس م? عفوا أولها الصحابي كو الثاني من أكد مدحه شيني كأوثق الناس كو ثقة ثقة كو ثقة حافظ الثالث من أفرد بصفة كما الثقة كو متقن كو ثبت كو عدل الرابع شيني من شيني صدوق ko laisa bihi ba'as ko la ba'asa bihi duk darajar su daya alhamis shine saduqun sayyi'ul hifz ko saduqun yahim ko saduqun lahu awham ko saduqun yukhti aw taghayyara bi akhara wanda yayi aka jefe shi da bid'a yana cikin wannan daraja السادس من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت ما يترك حديثه شيني ذي شيء مثلا مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث مقبول شيء أنا تكتمون دبن فأبا sannan na biyar na bakwai majhulul hal na takwas shine man lam yujad fihi tawthiqun li mu'tabar wa wujid ma'a dhalika fihi itlaq ad-dhab shine ad-da'if na takwas kenan ko na tara majhul man lam yarwi ahu illa wahid shine majhul na tara kenan al-ashir man lam yuwaththaq al-batta shine matrukul hadith na goma kenan al-matruk ko wahil hadith alhadi ashar man uttahima bil almuttaham bil kadhib sannan kuma na goma sha biyu shine man utliqa alayhi wasful kadhib shine al kadhab ko al wadda su su goma sha biyu duk wayannan sifofin da aka faɗa wannan sune maratibul jarh wa ta'dil an faɗi adala kadai ba tare da alakata da dabt ba sai an haɗa tare da dabt shi sai ake faɗan fiqh to saboda haka wannan ya daga cikin muhimmanci daga cikin fannoni ma'arifatu ahwalir ruwat ta'jilan wa tajriha idan kuka kula yayan uwa in kuka duba yadda al-hafiz ibn hajar ku samu at-taqrib ku karanta muqaddimar sa taqribut tahdhib abubuwan da eh taqribut tahdhib na ibn hajar yanda ibn hajar ya rattaba tarjama abubuwan da yake ambata a cikin tarjama dukkaninsu su ne a nasir ɗin ilimin ruwatul hadith na farko sunan rawi da sunan mahaifinsa sunan marifatul asma wal kuna farko da ilimin hadith marifatul asma wal kuna sannan ya faɗi nasabarsa shi ma wannan ilimin fanni na ilimin hadith marifatu ansabil muhaddisi ga littafin al'ansab ne na al'ansab na as-sam'ani littafi ne sai ya faɗi nisbarsa sannan bayan ya gama sai ya faɗi tabakarsa kun ga yanzu muke mai cewa daga cikin muhimman abubuwa da za a sai na ilimin ruwa ta sanin tabaka sannan ya faɗi shekarar da ya mutu marifatul wafayat sannan ya faɗi nasabarsa zuwa ga garinsu marifatul buldan sannan kuma ya faɗi darajarsa min haithul jarh wa ta'dil halinsa min haithul jarh wa ta'dil yace thiqa ko mastur ko da'if ko makamancin wannan duk waɗannan abubuwan sun sune anasir ilmul hadith anasir ilmul ruwatul hadith to wa min ahammi zalika daga cikin abin da yafi kowa shi yasa nayi wannan mulahada cewa li'anna rawi imma an turafa adalatuhu illa imma an turafa adalatuhu أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك ناتي أنا وجن أكوي آه ملاحظة شوى التعديل با كوي صفر عدالة بني عدالة تارد الضبط دوما أبن داكي نفي صفة جرك با مراوي قبول الرواية صفة صفة الراوي التي تؤذي مم.
الراوي قبول قبول قبول صفة أصل معنى التعديل شيني وصف الراوي بما يقتضي قبول رواية بما يقتضي قبول روايته التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته صفة راوي ده صفة ده تكي هكون تكربر رواية التجريح كما شيني وصف الراوي بما يقتضي رد روايته أو تليينها صفة الرا- صفة راوي ده أبن ده يكي هكون تا أي رد رواية هو أرونا ناتا to wa min ahammi zalika daga cikin mafi muhimmancin wannan zalika ya udu ila maza
يقول إلى أن تعديلا وتوجيها.
na آه، wa min ahammi zalika ismul ishara ya udu ila yushiru ila maza ahwal at-ta'dil أحوال- yawa ahwalu ahwaluhum ta'dilan wa tajriha daga cikin sanin wato halayen ruwat to daga cikin abin da yafi muhimmanci a cikin sanin halayen ruwat din badal ittila bayan ka san wannan ahwal din nasu ma'rifatu maratibil jarh wa ta'dil sanin mas- martabobin al-jarh wa ta'dil wato martabar a- a- a- a- a- raddin riwayar rawi wanda ake raddin riwayar sa akwai wanda ake raddin ta bil kulliya akwai kuma wanda ake raddin ta ba bil kulliya ba wa ta'dil da kuma sanin martabar at-ta'di suwa ba a daraja ɗin suke ba lima li'annahum qad yajrahuna ash-shakhs bima la yastalzimu radd hadithihi kullihi domin sukan yi raddin sukan yi sukan sukan soki rawi malaman hadith sukan soki rawi bima la yastalzimu radd hadithihi kulli da abinda baya hukunta ai raddin hadisin sa baki daya an gane sukan soki rawi amma wannan sukan nasu ba zai sa a yi raddin hadisansu ga baki ɗaya ba نعم.
in ma dai a isa watakila abin da wannan zai sanya shine kan cewa a karɓi hadisansa ma alinin ma tare da ɗan rauni a ciki in ya samu abin da zai karfa shi sai a karɓa ko kuma a karɓi hadisansa a wani lokaci kaɗai ko kuma a karɓi hadisansa in ya rawaito su a wani gari kaɗai ko kuma a karɓi hadisansa in ya rawaito daga waɗansu malamai kaɗai duk wannan suna daga cikin a abubuwan da malaman hadith suke yi shi yasa din yana da muhimmanci ka san martabar aljarh din yayin da suka yi suka ka san martabar wani irin suka ne yayin da suka nuna sun karbi rayu ka san wani irin karba suka yi masa
malam kama abu biyu Hmm.
a ce so yake Mm, sai a yi masa raddin hadisi
mm, haka yake nufi na wato kamar a kalli rawi a ce masa eh, a hadifinsa daga wajen waɗansu daga cikin malamai ba karɓaɓɓu ba ne kamar ismail ibn ayyash Mm. a ce aka ce masa a marawa an shamiyin fa huwa sahih wa marawa an hijaziyin fa fihi takhlid in yi ruwaya daga wajen yan uwansa mutanen garin su yan sham to riwaya ce ingantatta amma in yi ruwaya daga wajen mutanen hijaz to akwai takhlid kaga wannan nau'i ne na jar ba zai sanya a zamanto kaga suka ne ga Ismail ibn Ayyash ko amma wannan sukar yana lizimta mana cewa dukkan hadisan Ismail ibn Ayyash bai raddu su shi yasa yake cewa la yastalzim radda hadithihi kulli baya baya hukunta baya lallaita baya wajabta kai radda hadisansa gabaki daya wa qad bayyana asbaba dhalika fi ma madha mun bayyana sabubban waɗannan a cikin makaratunmu da ya wuce wa zai kawo mana misali asbabu wato at-tajrih wanda yake baya lizumta cewa kai raddin hadisan rawi gaba ki daya na'am eh kan saboda yayi ikhtilaf ko yawa kuma ma a wahasarna inda yace wahasarna hafi ashra mun iyakance su a cikin abubuwa guda goma me ya iyakance su a cikin abubuwa guda goma
amma rubutun wani abubuwa ne ya iyakance su sifofinsu guda goma su ne yanzu Guda goma. guda goma sufofin sukar sifofin raddul hadith sifofin raddul hadith ko ba haka ba su ne wannan guda goma guda goma wanda ya ambata yawwa to su ne to kaga waɗannan sifofi guda goma din su ne maratibut tajrih يعتبرون مرا- مراتب التجريب وتقدم شرحها مفصلا شرح انتهى قباتا أتنتنشي والغرض هنا منفر منفر منفر معنى ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب أنبتا لفظا دسكي دسكي نوني akan waɗannan martabobi a wajen iya cikin istilahinsu waɗannan maratibin da aka ambata guda goma to kowane martaba akwai lafazi da ake sifanta rawi da shita da ake sifanta rawi da cewa wannan shi ta ce martabarsa an gane? to mu karanta su ko? na ganin sai mu karanta su a sanar daga baya mu zo mu kawa idil jarh wa ta'dil walil jarh maratib sukan rawi yana da martaba wa aswa'uha ya fara da mataccen kasa ya fara da can kasa ba daga can sama ba ba mai saukin ba ya fara da babbar wa uba wa aswa'uha mafi muninta mafi munin suka alwasfu bima dalla alal mubalaghati fi sifar da take nuni akan wato isa matuka a cikin wannan sifar tajri sifar suka din wa asrahu dhalika ta'bir ta'birin da yafi kowanne balo balo bayyana a bayyane bi af'ala shine wanda aka zo da sigar af'ala af'ala tafdil ismu wato sigar ismu tafdil wanda yafi kowa ka akzabin nas ya fi kowa ƙarya wannan shine aswa uha in ka ji an ce malaman hadisi sun ce akzabun nas to wannan shine aswa aswa daraja aswa daraka kenan ta at-tajrib wa kadha qawluhum haka zalika fadin su ilayhi al-muntaha fil wad'i shine matuka wajen kirkiro hadisan ƙarya aw huwa ruknul kadhib ko a ce masa ruknul kadhib ginshikin karya wani hau zalik da makamancin wannan duk wannan za ka same su a cikin sufan aljar wata ade sun dajjal sannan bayan wannan a ce ai fulanin dajjal kamar da imam malik aka rawaito ya ce ma ibn ishaq dajjalun min ad-dajajila dajjalun min ad-dajajila ya ce masa haka saboda yawan kuskure da yake wajen riwayar ahadithul ahkam
kuskure ne ma kawai kuskure yake amma yace masa dajjalun min ad-dajajila a karan kuma Allah nan me me munasaba faɗar dajjal an to nan bai bai bai nan ba a dauke ta a babin ta ba shi yasa ya kamata din wato ba kawai da kaga daga kaga itlaqin jarhu daga wajen malami ya faɗa sai ka dauke shi a haka ba to ya zama to yayi shar yayi shafi wajen wannan hukuncin nasa ko yayi tashdidi za mu zo su wajen qawaidul jarh wa ta'dil
wannan shine shi yanda ce da yake magana imamu na Ahmad.
maganar imam ahmad aw wadda ko kuma ka jirawi an ce masa fulanun wadda wadda sigat wace siga ce wannan sigatu fa'al ce ko Wannan balaga ce.
suna daga cikin siyagul mubalaga na ismul fa'il Hmm? fa'il fa'al kadhib kadhab wadi' wadda to aw kadhab ko su ce masa kadhab duk wannan darajar su daya amma wannan daraja ta nawa ce a cikin aljar ta biyu wajen muni li'annaha wa in kana fiha naw'u mubalagha lakinnaha duna lati qabla domin duk da yake akwai nau'i na isa matuka a cikin mubalaga amma bata kai wanda yake ta gabanin ta ba wa ashaluha mafi saukin waɗannan lafuzza wadda take ita ce mafi sauki wadda daga ita sai at-ta'dil kawai a darajar farko kenan في أي الألفاظ الدال أي الأف أي الألفاظ الدالة على الجرح شيء لفظ دسكينوني أكان الجرح قولهم فتنسوا فلان لين جوان ميرونيني أو سيء الحفظ قومي ممونا حداني أو فيه أدنى مقال وكما أقول أما جنا كان كان وما في كرنش ما جنا أكان وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى tsakanin aswa'ul jahr dinnan da aka faɗa na can ƙasan da kuma mafi sauƙinsa na can saman akwai martabobi maratib wanda yake latafa ba sa buya ga dukkan wanda yake duban littafin malaman hadisi fa qauluhum fadin su matruk wannan rawi matruk ne wato an rabu da shi an rabu da riwaya daga wajensa aw saqit ko kuma yasashe ne aw fahishul ghalab ko mai galadin da mai kuskuren wanda yake ya munana أو منكر الحديث كومي كسكري وجن رواية الحديث أشد من قولهم ضعيف وأنا يافس أنني دك كويس شيء فلان ضعيف أو ليس بالقوي هو باشي دك فيه أو فيه مقال هو أكوي مقنع أكنسا هو أكبر ذاك ساس درجة لها باك ساس درجة لها to amma nan wajen ba so yake gaya maka baratifin gabaki ɗayansu guda goma ba da abin da yake nuni ga dukkan ɗaya daga cikin maratikul jar wanda ya ambata anwa'ul jar wa min muhimmi aiba yana daga cikin abu wanda yake muhimmi wannan abin da yasa kamar yadda nace muku zamu karanta shi a gurguje domin zamu zo mu ɗauki wannan fanni a matsayin fanni mustaqilli mu karanta littafi a kansa shine dawabitul jarh wa ta'dil na malaminmu Sheikh Abdul Aziz Al-Amal Abdul Latif rahmatullahi alaihi za mu karanta shi insha Allah da ku a gabaki ɗayansa wanda yake zai shine zai sa ku fahimci jarhuwar ta'adil a aikace ko martaba biyu ne littafin yayin da ake koya mana wannan littafi martaba biyu ake ake koyar da shi martaba farko a karanta littafin da qawaid din martaba ta biyu sannan sai a ɗauko littafin jarhuwar ta'adil din practical a zo a yi shi kusan kowane littafi ga yadda za ka yi amfani da shi tatbiqiyan ka tsabbaka wa'annan qawaid wa min al-muhimmi aida yana daga cikin muhimman abubuwa har wa yau ma'rifatu maratib at-ta'dil sanin darajojin at-ta'dil wa arfa'uha wanda ya tafi kowace al-wasfu aidan bima dalla al mubalaghati fi sifan tarawi da sifar da take nuni akan isa matuƙa a cikin wannan sifa wa asrahu dhalika wanda yafi kowanne bayyana a cikin waɗannan sifa ta mubalagha at-ta'bir bi af'al shine wanda aka ambace shi da sigar af'al af'al tabdil ka awsaqun nas ka awsaqin nas kamar kace fulanun awsaqun nas shi ya fi kowa aminci cikin mutane au asbatun nas ko shi ya fi kowa tabbata wajen riwaya a cikin mutane au ilaihi muntaha fi tasabbut shine matuƙa wajen tasabbut thumma ma tu'akkida bi sifa ko kuma thumma ma ta'akkada bi sifa sannan abin da ya karfafa da ambatan sifa aka yi masa taukid at-ta'kid mun san yana daga cikin daga cikin sigogi na ta'kid shine at-takrar ko kashe fiqatun fiqa من الصفات الدالة على التعديل لك سفن دسكنوني أكن تعديل أو صفتين وكما سفن في قدابيو كثقة ثقة كما كتير فلان ثقة ثقة أو ثبت ثبت وكتير فلان ثبت ثبت أو ثقة حافظ كحد أمس سفن في قدابيو كوكي تكرار صفة دا كوكي حد سفن في قدابيو كما ثقة حافظ أتكن ثقة أكوي حافظ كو دومن ثقة معنى عدل حافظ شنو معنى الثقة كو بحكبه wanda ya tara sifa dinnan guda biyu al'adala da abbab don kace fiqatul hafiz kaga kayi ta'kidin ɗaya daga cikin nau'in sifofi inda shi sifatul dhab aw adlun dhabit ko kace adlun dhabit aw nahwi dhalik ko makamancin wannan wa adnaha wadda ta fi kowace karanta ta can baya koma bayan sifar adna ma adnaha admir ya udu ila madha
maratib na'am ta'dil.
maratib at-ta'dil maratib at-ta'dil adna maratib at-ta'dil eh ma ash'ara bil qurbi min ashal at-tajrih shine wanda yake nuni ga kusanci da at-tajrih inda yafi kowanne sauki an kusan a jarraha shi shine ma'ana ta wato an kusa daga shi kawai sai dai a jarraha shi ka sheik kamar a ce ha- fulanin sheik wannan malami ne yani lahu riwaya dai rawaito hadisi aw wa yurwa hadithu ana ruwayar ana ruwayar hadisa hadisin sa aw yu'tabaru bihi ana itibari da shi wa nahwi dhalik da makamancin wannan wa baina dhalika tsakanin waɗannan wato tsakanin a darajar farko da kuma darajar ƙarshe maratibu la tahfa darajoji wanda yake ba sa buya wa hadhihi ahkamun tata'allaqu bidhalika dhakartuha huna litakmilatil fa'ida to anan wajen ga waɗansu hukunce hukunce da suke da alaƙa da waɗannan maratibul jarh wa ta'dil na ambace su a nan wajen litakmilatul fa'ida domin fa'idar ta cika ina ganin za mu tsaya a nan nan ya kamata mu tsaya domin mu ji domin yanzu zai shiga cikin masailul jarh wa ta'dil masailul tajrih wa ta'dil sai dai karatun na ɗauka za mu yi sauri sosai na ɗauka na ɗauka cewa watakila wajen gobe za mu yi tunanin wajen gobe ƙarshen ta zamu yi.
inda aka yi gobe nan allah da ya sati na ɗin zuwa za mu ga ina ganin sati mai zuwa za mu gama insha Allah allah su ya ce Allah idan aka yi gobe gaskiya ne inda aka yi gobe insha Allah gobe sati mai zuwa akai asabar da lahadi za a yi.
shikenan za a gama shi kwarai ina jin darasi uku za mu gama shi insha Allah
sati ne zuwa za mu ga alaikum salam eh muhammad ibn ishaq sahibu sira an ce wannan din yana da a wa- malamai sun dauke shi a kalamul ulama ba'dhum fi ba'd zancen malamai tsakanin su da juna wanda yake yutwa wala yurwa sai an dade shi ba a ruwaya amma duk da haka wannan magana ta imam malik ta yi tasiri akan ibn ishaq ibn ishaq shi ma yayi ta- yayi magana akan imam malik amma ba wanda ya waiwaye abin da ya faɗa ai ba za a waiwaya ba
ya ce ya ce ituni bi ilmi malik fa ana bai taruhu ku kawo min ilimin malik din nawa yake ni ne zan yi masa tiyata ilimin nasu to shine imam malik yace ya ce ma balu dajjal min ad-dajjal la yaqulu ituni bi ilmi malik
malam maganan bidi'a na'am
ana da ake ana sa ta a jirgin jirgi eh misali eh to wannan bidar don muka dauki kamar su shi kan shi ibn hajar eh a bangaren aƙida eh
ya akan sami dan abin nan bambanci da mazhaba ta ahlus sunna mm wal jama'a mm da kuma wayansu abin nan to shi wannan bid'ar da suke magana Mm.
a wani babi suke dogon ita wace irin bid'a suke magana a kanta idan aka ce wani dan bid'a ne sai a sa hadisin shi Allah ya wanda zai zama an jar an abin ne shi eh abin da yasa saboda abin da ake abin da ake duba a wajen bid'a bid'a da za ta sa mutum yayi rashin gaskiya a cikin riwayar hadisi to ba bid'ar da za ta sa wace irin mu'amala ya kamata a yi da shi ba na
bid'ar da za ta sa mutum ya rashin gaskiya wajen riwayar hadisi abinda suke dubawa kenan kamar yadda makaranta can kenan ba eh yanzu kaga ba kowace bid'a ce ba kowace bid'a ce za a yi raddin hadisin mai ruwayar hadith daga gare shi ba domin inda wannan ne kamar yadda ali ibn al-madini ya ce yi da za ka kyale riwayar daga wajen malaman basra saboda bid'ar qadar da suke cewa babu kaddara ko kuma ka tsa- ka kyale riwayar ahlul kufa saboda bid'ar shi'anci da ladayya atil ladayya atil kutub da alfan hadisi sai ya zama to gabaki daya ya zama to kan cewa babu su da alfan hadisi sai ya zama to babu su alaihi salam Yeah, hello let, let me just call you i'm finishing my dance now da sai ya zaman wannan sai ya zamanto illa shi yasa kaga malaman hadith da ya zamanto zabitinsu shine bid'ar da za ta yi tasiri wajen gaskiyar rawu shi na zaga cikin littafai sun yi riwaya daga wanda za a cikin tashi da shi'anci saboda sun san cewa mai gaskiya ne kuma za a ga sun ce wane mm, yana fice na cewa kaza yana faɗan kaza amma la'an ya khirra min as-sama'i ila al-ard khairun lahu min an yakfi amma da a ce a sako a sallamo shi daga sama ya faɗo ƙasa ya fi masa sauƙi bisa ya karya sai ga irin wannan sun yi ruwaya daga wajensu amma manyan manyan ruwa ta za ka same su da nau'i na bida kamar katada katada almajiran katada ta bini da amatar sadusi wanda ga- ga maganganun sanan a hadith ga ruwayoyin sanan a cikin bukhari da muslim ga maganganun sanan a tafsiri ga ra'ayoyin sanan a fikiyo a cikin littafin akar amma yana abin nan ra'ayinsa ra'ayin kadar ya ce babu kadara kuma can ma ya da muka wuce can mai magana a wajen fita da eh amma dan game da ibn hajar ibn hajar ibn hajar a cikin wani lokaci ne ake wani lokaci ne ke tawilin sifat yake ta ya shine ya an sami wannan tawilin na sifat a wajen ibn hajar amma ba za ka ce masa ah, ibn hajar baya cikin ahlus sunna yake ba sai dai ka ce wa- a cikin waɗansu masail ya saba manhajin ahlus sunna amma ba za ka fitar da shi daga cikin da'irar ahlus sunna ko ka sifanta shi da sifar yan bid'a ba na alaikum salam
kamar matsala ne idan aka samu a rawi wanda yake mutumin da ya ci kasa amma ba su ne yin kuma ba ne ba kuma ta kama yana iya cewa hadisin su sun biyu ne saboda a cikin muslim a al'adala ko kuma za a yi don hukumar da sai a yi sa
ai babin riwaya babi ne na abin nan babi ne na babu zancen cewa al'asul fil muslim al'adala babi ne na tabbas sai an tabbatar da adalan mutum za a karɓi riwayarsa za a yi aiki da asul ba wannan asul ɗin ibn hibban shine ya ɗauki wannan shi yasa kuma duk mutane ba su yi muwafaka da shi ba shi yasa ba a yarda da tawfiqinsa kuma shi yasa hadisin da ibn hibban ya inganta ba zai zamanto ko a kowane lokaci ya zamanto ingantacce wajen jumhurin malamai ba saboda wani lokaci rawi wanda yake majhulul hal ibn hibban sai ya karba hadisin sa tunda yana ganin hadisin sa ba munkar bane kuma hadisin malamin sa ma kuma malamin sa ma ba munkarul hadith bane na kasan sa ma ba munkarul hadith bane sai ya karba hadisin sa sauran malaman hadisi ba su yi muwafaka da wannan ba ai an san cewa al-asl fil muslim al-adala amma duk da haka aka yi magana akan aljar inda ba haka ba, ai sai ai gum kar ai magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya so magana akan jarhur ruwat Mm. Mm. wannan mutumin da ya shigo wajen sai ya ce bi'sa akhul ashira aw ibn akhil ashira Mm. yace inna khairan i- i- in- inna sharran nas man taraka nas ittiqa fushi saboda haka akwai ba za a bi wannan wannan ka'idar cewa al-asl fil muslim al-adala a ba ba ba a wajen riwayar hadith bace za ka yi riwaya akai saboda shi wannan asl din aradahu aslun akhar asalin da ya mu'arada da shi shine al'asal kakkai magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abinda ka san tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin wanda ya riwayar hadisi daga waje- wanda ya- ya ya bayyana wani hadisi daga gare ni ya jinkinta shi gare ni da ake zato cewa ƙarya ne kaga kenan bai halatta kai riwaya kai faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu ba sai kana da tafabbut wannan shi ma asal ne to wannan asal din ya araba wannan asal din da kake faɗa so da ka idan aka samu ta'arudul aslain sai a kar- sai a sai a gabatar da wanda ya fi kowanne karfi a cikin su
malam wasu da suke cewa ai inda mutane da nuna da bula shi ma ai asali ne a cikin ɓangaren akwai yayi akwai yayi sun musulmi suke sa shi a ba- bangaren jarfa kenan.
to al'asul wajen musulmi Wajen balum ne ruwaya.
Alha- A al'asul wajen wajen ruwaya suka ce.
al'asul al'as- a wajen ri- a sai su dauke shi asul ga baki daya al'asul fil muslim cewa zaluman jahoya a an ce ma- a- a- in- a- a- innahu abinda wani abin tufin da ake nufi a nan wajen al'insan inda ake nufi al-kafir al-insan al-kafir
Malam suka ɗau wancan tafs- wani tafsirin suka ce su sun bashi ba- ma'ana mai faɗi sosai to saboda haka in ka zo idan idan idan ka zo ka kawo shaidar idan idan ka zo ka samu musulmi al'asul a wajensa shine kan cewa shi muttaham ne eh sai ya zama sai da in tsoron Allah ya hana shi sai dai- a'a wato al'asul wajen musulmi in asal.
ka gan shi al'asul in ka ga musulmi in zai fasiki gane ne musulmi.
al'asul in ka ga musulmi fasiki ne kenan
Hali Ali ba taba jin wannan abu.
Wannan ba ta ke Da da wannan.
auda kuma ya gudu.
ban taba jin wannan asul din ba cewa al'asul fil muslim cewa fasiki ne Ai, ba zai ba.
ba fasiki ba ta shi ne jahili azza- azzalum fasiki ne ai. ko ba ka ba Kana zalu.
al'asul fil muslim ba ba zalunci ba shi yasa aka ce eh, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa yace al'asul wajen malamai shine kai sallah bayan masturul hal idan ka je gari ka ga mutum musulmi ne kawai kai sallah bayan sa ba ruwanka da bincika kan cewa wannan mutumin fasiki ne ko dan bid'a ne kawai kai sallah bayan sa domin al'asul fil muslim shine kan cewa as-salama har sai kaga amara tukuna sai kaga alama
تو سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك